الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da sha ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na tamanin da biyu daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi muna ƙarƙashin kitabul iman wato matattarar da malam yake tattara mana hadisan da annabi ya magana dangane da imani da abubuwan da ke warware imani a zahiri da kuma irin fassarorin da malam yake ganin cewa su ne daidai a yi waɗannan hadisai ba don komai ba don kar a samu zaƙewa ko kuma gazawa game da fahimtar dokokin da suka zo daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna ƙarƙashin babu bayani hali imani man raghiba an abihi wa huwa ya'lam babin da ke bayani akan halin imanin wanda ya kyamaci uban shi a halin yana sane da cewa uban shi ne ina halin imanin shi mun ji hadisai da malam ya kawo za mu karasa jin wasu waɗansu hadisai da suka rage imam muslim ya ce haddasa abubakar bin abi shaiba haddasa yahya bin zakariya ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام muslim ya karɓo wannan hadisi daga malamin shi mai suna al-imam abubakar ibn abi shayba shi ko yace haddathana yahya ibn zakariya yahya dan zakariya ya karantar da mu hadisi ibn abi za'ida dan gidan abi za'ida wannan yana daga cikin sunaye da malaman hadisi suke kira al-muttafiq wal mustariq idan ka dubi sunan malamin nan wato malamin malamin Imam Muslim yayi daidai da sunan Annabi Yahya idan ka dubi sunan mahaifin shi yayi daidai da sunan mahaifin Annabi Yahya shine Zakariya to kun ga al-muttafiq suna yayi daya al-muftariq amma mutanen daban ne wannan ɗaya daga cikin fannonin ilimin hadisi ne da al-Imam al-Hakim ya lissafa su ce wajen guda 80 ne wanda muhimmancin shi ya kai ka tsaya ka lura da kyau in ba haka ba sai kuskure ya faru domin za ka rinka jin ana cewa haddasana yahya ibn zakariya sai ka ce annabi yahya sai a ce maka a'a takwara ne kawai sai ka ce to sunan baban su da sai a ce duk takwara ne yana faruwa ilmin rijal wato ilimin sanin mazajen da ke riwaya hadisi wani fage ne mai girma a cikin ilimin hadisi wanda rashin sanin shi zai iya haifar maka da rudani mai yawa ba don komi ba domin za ka rinka ganin wasu abubuwa waɗanda suna kama da juna sai malamai su ce maka ba iri ɗaya ba ne kamannin ma a zahiri ne ba abin da ya haɗa kaga dai kamar wannan malami ne daga cikin malamai waɗanda suka gabata yau kamar shekara dubu ɗaya da ɗari uku sunan shi kenan Yahya ibn Zakariya kaga sunan shi yana kama yana daidai wa boda da sunan Annabi Yahya dan Zakariya annabi dan annabi amma sunan ne daya kawai ta iya yiwa haka ya faru da gangan ma'ana malamin yana sane da ya ga sunan shi Zakariya da ya haifi da sai ya sanya mai Yahya malaman hadisi suna yin haka wato yana son a cikin gidan shi a samu al-muttafiq wal muftariq ta iya yiwa kuma kawai haka ya dace ne ya faru yana iya yiwa malaman hadisi sai in ka bincika hatta sunayen ƴaƴansu da suke sawa akwai manufa akwai wani tsari akwai wani aiki a ciki cikin malaman Imam Malik akwai malamin da yake sunan shi sunan mata ne sunan mahaifin shi ma sunan mata ne kaga ba ka ce wannan malamin imam malik ne sunan shi juwairiya malam zuwaira da gangan uban shi ya sa wannan sunan zuwaira to shi kuma uban fa shi kuma asma'u sunan shi to yanzu in ka ga juwairiya ibnu asma da ɗaurawa kanka sai ka ce kuskure ne sai a ce matsu ba kuskure ba ne daidai ne sai ka ce a'a zakariya ai sai ka ce juwairiya a ce bintu sai a ce maka a'a zakariya ibnu ne na juwairiya sai a ce maka ibnu asma malam zuwaira dan malam asma'u daidai ne ba kuskure ba ne malamin imam malik ne saboda haka sai ka matsu a cikin wannan harkar in ba haka ba sai ka ga da kawo rawa kafa sai ka ji sun ce ba daidai kai ba sai ka ce a daidai ne sai su baka ka gama shirman ka tukuna sai su maka to ga yadda abin yake saboda haka wannan malami sunan shi Yahaya dan Zakariya dan Abu Zaida Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi Abu Za'ida din sunan shi ainihin Khalid ko kuma ainihin Hubaira al-Hamdani Abu Sa'id al-Kufi thiqatun mutqin amintaccen mutum ne mutumin kirki sannan shi ko sai yake cewa wa Abu wa Abu Muawiya haka nan al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba yace da kuma Abu Muawiya Abu Muawiya kuma sunan shi Muhammad ibn Khazim ad-Darir al-Kufi an asimin shi ko yace ya karbo daga asimin al-ahwal cikakken sunan shi asim dan sulaiman al-ahwal abu abdurrahman al-basri an sa'ad ibn abi waqas an sa'ad wa abi bakra an an abi usman daga ainihin abu usman an-nahdi abu usman an-nahdi shine wanda muka gabatar a baya shi ruwaito wancan hadisin da muka gaba karantawa to Abu Usman al-Nahdi ya karɓo wannan hadisi an Sa'ad wa Abi Bakrata daga ainihin Sa'ad da Abi Bakrata to kun ga yadda al'amarin ya faru in ba ku manta ba a hadisin baya yana da riwaya ne daga Sa'ad dan Abi Waqqas sai ya haɗu da wani malami cikin sahabbai Abu Bakrata cewa Abu Bakrata dan me za ku aikata kaza bayan annabi ya ce kaza malami na sahabi Sa'ad ya karantar da ni sai ƙarshe abubakar ta yace ni ma na ji wannan hadisi to yanzu da abu abu usman na hadi da yi gaba sai ya zama yanzu ya samu hadisin ta hanya nawa kenan hanya biyu don haka a cikin wannan riwayar sai yake cewa an sa'adin wa abi bakrata ya karɓo wannan hadisi daga sa'ad dan abi waqas da kuma ainihin abu bakrata kilahuma dukkaninsu kowane ɗaya daga cikinsu ya kulu kowane ɗayansu cewa yake sami atku uzunaya kunnuwa na sun ji shi wa wa'ahu qalbi kuma zuciyata ta haddace abin da naji wa naji yana maganar muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu muhammad tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai ya ce zuciyata ta haddace abin da kunne na yaji yana faɗi yana cewa manidda a'ila ghairi abihi wa huwa ya'lam wanda ya rinto wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba uban shi ba a halin yana sane annahu ghairu abihi ya san cewa ba baban shi bane faljannatu alaihi haramun to aljanna ta haramta gare shi to dalilin ka wannan hadisin jama'a shine don a fassara maka me ake nufi da aljanna ta haramta gare shi abinda hadisin yake nufi shine ana tsoratar da shi cewa wannan aiki aiki ne irin da kafirai waɗanda su ne saboda kafirci suke ainihin fushi da iyayensu har su koma suna danganta kansu zuwa ga wasu iyaye waɗanda ba nasu ba sakamakon wannan irin kafirci nasu Allah yake haramta musu aljanna to sai ake cewa kai ma in ka aikata haka to ana gargadin ka game da irin wannan sakamakon shin za a ɗauki wannan hadisin a zahirin shi shine dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo dan ya bayyana maka ba za a dauke shi a zahirin shi ba saboda asalin wannan aikin aiki ne na kafirci amma mutum in ya aikata shi ba za a kafirta shi kai tsaye ba sai in ya halatta shi ko kun fahimta jama'a don haka da a ce mutum yana sane cewa wani ba uban shi bane kuma ya rinka danganta kanshi zuwa ga wannan mutum da nufin cewa yin haka daidai ne halal to wannan ainihin haramun ne gare shi to amma kowa kafirta shi ya haramta mishi aljanna har abada a'a ba za a gudanar da hadisin a zahirin shi ba a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan shine dalilin da yasa al-Imam Muslim ya tattaro waɗannan hadisan to waɗannan hadisan da malam yake ta kawowa fa ina ƙara tabbatar muku raddi ne ga khawarijawa waɗansu hadisan kuma raddi ne ga murji'awa hadisan da kaji sun yi zafi suna cewa wani ya kafirta to malam yana kawo su ne don ya nuna khawarijawa na ɗaukar waɗannan hadisan suna fassara su a zahirinsu sai yake cewa ba haka bane to amma me yasa shi kuma zai ce ba haka bane sai ce saboda ga waɗansu hadisai waɗanda suka nuna kaza sannan waɗansu hadisai kuma da suke sassauci murji'awa suna ɗaukar su su kuma sai su fassara su a zahirin su sai su ke lalata musulmi musulmi ya tafi ta saban Allah sai su mishi ba komai tunda dai kai musulmi ne ba komai ba abin da ya taba imaninka ranar lahira kuma aljanna kai tsaye ba gargaba sai malamai sai su ce a'a ba daidai bane don haka ku kiyaye malaman hadisi baki ɗayan su aqida su ɗaya tunda ake ba a taɓa samun malamin hadisi ya fanɗare daga cikin dangi ba domin yana fita daga dangi to ba kuma za a kira shi malamin hadisi ba shine duk inda malamin hadisi yake a duniya salafi ne ku ji wannan ka'ida duk inda malamin hadisi yake to salafi ne ma damar kuwa ba salafi bane to ba a ma taɓa samun haka ba to ba zai yi kuma ya zama malamin hadisi ba mewa wannan ka'idar zaka gaba fahimta ta yanzu amma ka bari in ka karantu a gaba zaka fahimce ta hakikalin al'amari duk wanda yake malamin hadisi ne to yana ɗibo hadisai ne dukansu yana tattara su ya fassara su to wannan kuma shine aikin malaman salaf to wanda kwa kaga zai dauki hadisan bangare daya ya fassara su ya rabu da na ɗaya bangaren to ba malamin hadisi bane dan hayaniya ne ba shi da bambanci da duk wani dan rudu da kake ji domin rashin ɗaukar hadisai a haɗa su a fassara su da junansu shi yake haifar da ɗayan ɓarna guda biyu in ma kafirta musulmi da zunubi zunubin da bai kai kafirci ba ko halatta jinin musulmi ko halatta dukiyar musulmi da abin da bai kai a halatta ba ko kuma bude wa musulmi kofar ya ta saban Allah da sunan cewa ai shi musulmi ne don haka ina mai rufe wannan babi domin wannan shine hadisin karshe da sake maimaita mana waɗannan hadisai waɗanda khawari suke hujja da su da waɗannan hadisai da murji'awa suke hujja da su khawari suna hujja da galibin hadisan da ke cikin wannan babi waɗanda zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man fa'ala kaza fa huwa kafirun wanda ya aikata kaza to ya kafirta wa man fa'ala kaza fal jannatu alaihi haramun wanda ya aikata kaza aljanna ta haramta gare shi khawarijawa sai suke daukar zahirin waɗannan hadisan suna hukunci da su zaka ce musu ga hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna wanda ya faɗi la ilaha illa allah zai shiga aljanna wa in zana wa in sarak ko yayi zina ko yayi sata sai khawarije ya ce da Allah ina ruwan mu da wannan hadisin jefar da shi ba ruwan mu da shi shi ya riga ya dauki wadancan kai da annabi yace wanda ya kaza ya zama kafiri wuta zai shiga zai shiga aljanna ba murji'i kuma ya zo sai dauki wancan hadisin sai ya ce a'a shi tunda dai annabi ya ce wanda ya faɗi la ilaha illallah ko ya zina ko ya sata to zai shiga aljanna sai ya ce to shi kuma ya ishe shi dan haka sai ce kai musulmi ne eh ka faɗi la ilaha illallah eh to duk abin da kai ba matsala la ilaha illallah ta ta kinkiya ta kara komai ta gyara komai duk wata barna kana nan imanin ka bai ragu ba ranar lahira kuma ba wani abu da zai hana ka shiga aljanna kai tsaye ba roadblock to shi kuma haka kawo mishi to ai hadisi ya ce wanda ya aikata kaza faqad kafara haruma alaihi aljanna shi kuma sai ya ce shi ma ba ruwan shi da waɗannan hadisai wannan ita ce batarnakar da ke tsakanin malaman hadisi da waɗannan maɓannatar ƙungiyoyi guda biyu malaman hadisi sai ce a kawo waɗancan hadisai da suka ce ya kafirta a kawo kuma waɗannan hadisai da suka ce zai shiga aljanna sai malaman hadisi ya ce to kun ga wannan na nuna kenan kafircin da annabi ya ce zai kafirta to ba kafirci ne na fita daga musulunci ba kafirci ne na ya kafirce wa ni'imar Allah kafirci ne wanda bai kai kafircin fita daga addinin musulunci ba ana nuna kenan aiki ne na kafirai don haka ana gargaɗin shi ya dina to wancan hadisi kuma fa annabi yana kokarin ya bayyana falalan la ilaha illallah ce da cewa matukar ka faɗi la ilaha illallah kana nan a musulmi duk laifinka kuma komai daren dadewa zaka shiga aljannar Allah imma ka tuba shikenan ka je lahira salin alin baka da tuhuma ko kuma baka tuba ba ka je lahira in Allah ya ya azabtar da kai da waɗannan laifuka ya azabtar da kai sannan imani ya tasiri ka shiga aljanna to idan khawariji na wurin ba zai yadda da wannan bayanin ba idan murji'i na wurin ba zai yadda da wannan bayani ba dan haka ku kiyaye tun da Allah ya yi duniya malaman hadisi suna fama da waɗannan 'yan bid'a guda biyu da khawarijawa da murji'awa waɗancan sun ɗauki zafi sun take kwano zafi kawai waɗannan kuma sanyi kalau to su ko malaman hadisi sai ce a'a a rinka ana sassautawa ana dumamawa kar a ɗauki zafi gaba ɗaya kar kuma a sanya gaba ɗaya kai ne saban Allah ka tuba Allah ya maka gafara ba za a ɗaure maka gindin tunda kai musulmi ne ba komai ba ka tuba kai kuma wanda kake ganin cewa kaza kafirci ne to ka daina kafirta musulmi saboda wannan magana da annabi ya faɗi ba kafirci ba ce dan gashi a can kuma ya ce mai wannan irin aikin zai shiga aljanna to sai ka nasu da kyau zaka gane wannan ta tabirzar to daga ƙarshe sai ka gane duk rigimar da ta haɗa musulmi a duniya asalin waɗannan matsalolin ne ya jawo tsakanin waɗanda ke ɗaukar zafi da waɗanda kuma suke sanyi kalau to su kuma malamai masana sai suke ƙoƙarin a daidaita a daidaita to ina son ka fahimci hawarijanci yana shiga ta ɓangaren imani murji'anci yana shiga ta ɓangaren imani hawarijanci yana shiga ta ɓangaren aiki kuma murji'anci yana shiga ta ɓangaren aiki yanzu nan muna magana ne dangane da khawarijanci ta bangaren abin da ya shafi imani shine karka kafirta shi kai kuma duk da yana da imani karka daure mai gindin ta saban Allah to sai kuma aka dawo ta bangaren aiki ta bangaren aiki khawariji bai dauki rai a matsayin komai ba bai dauki jini ko dukiyar musulmi a matsayin komai ba yanzu yanzu nan zai ce jinin shi ya halatta ku kashe shi yanzu zai ce dukiyar shi ta halatta ku kone ta don haka ku kiyaye shekara dubu ɗaya da ɗari uku da ta gabata ko fiye da haka haka aka yi ta fama da hawarijawa suna ta kashe mutane suna ta cinna wutace suna ta buga bama-bamai a kasuwanni da wuraren ainihin ibadu na musulmi ka je ka yi karatu a cikin littafin tarihul islam na al-imam al-hafiz zahabi da littafin al-bidayat wa nihaya ta al-hafiz ibn kafir zaka ga yadda aka yi ticina da khawarijawa tun ƙarshen zamanin sahabbai haka suke tun farkon ɗabi'arsu duk wani mugun aiki na kisan kai da kone-kone ba sa shakka shi ba sa ganin shi a bakin komai in suka yi murna suke ji suna sujuda suna jin daɗi a daidai lokacin da su kuma murji'awa ta wajen aiki suna da sharhuliya su ne yanzu ake samu da yawa a cikin 'yan siyasa waɗanda suke sace kuɗin talakawa su ta yin ɓarna iri-iri game da dukiyar talakawa sai su samu wasu shaidanu waɗanda suke justifying musu haka sai samu wani shaidanin malami sai je karanto musu wasu ayoyi ya murɗe ma'anar ayoyin ya karanto musu wasu hadisai ya ki fassara musu gaskiyar ma'ana hadisan duk abin da suka yi sai a ce to yaron kai dade kana da imani kuma in muka maka saukar Qur'ani kwaya daya cikin wannan wata na azumi mai albarka mai zuwa ta isa sannan za mu tura almajirai ba su je su maka umara ayin aka yi maka wannan duk wani laifi ma Allah ya fi maka to waɗannan ina son ku gane murji'awa ne a aiki shine duk mutumin da yake ganin cewa ya ci dukiyar mutane ya yi ta'adi ya yi barna ba komai tunda yana da wani salati da zai yi tunda yana da wani zikiri da zai yi tunda yana da wani dawafi ko aikin hajji da zai yi to wannan murji'i ne ku kiyaye don haka za ka samu da yawa daga cikin waɗannan masu satar dukiyar mutane to suna da irin wannan tunanin abin da yake gani to ai shi musulmi ne don ya ci dukiyar wani to ai shi musulmi ne yana sallah fa to mu abin da muke cewa shine ka tuba ka daina cin dukiyar mutane sannan duk abin da ka ci kaf to ka amayo shi kuma abin da muke cewa duk malamin da ya san ka da cin dukiyar mutane haramun ne maka addu'a to kun ga irin mu tafiyar mu ba za ta yi da waɗannan azzalumai masu cin dukiyar mutane ba kenan ko kun fahimta don haka Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yarda ba ka samu wani tsohon gwamna na Basra ko Kufa ba shi da lafiya sai ya je gaishe shi haka kuma zaka gani sai kaga to ya je gaishe shi don mai a'a saboda musulmi ne cin dukiya da mulki da da zalunci bai kafirta shi ba sai je gaishe shi bai da lafiya ya je gaishe shi kenan sai ya tashi zai tafi sai jama'a suka ce ana tad'u ibn amir ana gafarta malam ba za ka yi ranka ya dade kuma addu'a ba sai shiru sai gyada kai sai ce gaskiya ne sai ce abin da yasa ba zan mishi addu'a ba saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahurin Allah baya karban sadaka ba sallah ba tare da tsarki ba wala sadaqatin min hulul sannan duk wanda ya saci dukiyar gwamnati in ya sadaka Allah baya karbe sai ce wa kunta alal basra karka manta ka taba zama gwamna a basra ka ci dukiyar jama'a me yake cewa kenan Abdullahi dan Umar ka ci dukiyar mutane komai maka addu'a addu'a ba za ta shiga ba dan haka ba zan ba sai kabari da shi ya tafiye shi don haka duk wanda aka san cewa yana cin dukiyar mutane musulmi ne to ba a kafirta shi saboda cin dukiyar mutane ba amma haramun ne a yi mishi addu'a kuma dole a yi mishi wa'azi kuma duk wata mu'amala dole a nisance ta game da yin ta da shi amma fa musulmi ne to sannan ko za a kafirta shi ba za a kafirta shi ba ko za a zo a buga bam a gidan shi ko a ofis din shi ba za a yi ba to don haka kun ga a nan wajen abin da ya shafi khawarijanci na aiki to yanzu waɗanda za su ce a zo a kashe shi saboda ya ci dukiyar mutane a zo a kona gidan shi to waɗannan khawarijawa ne a aiki wato ƴan ta'adda ne to waɗancan kuma da ba su ce ai ranka ya daɗe ba komai salati goma ga annabi ayi maka addu'a ma haba muna nan duk kana musulmi fatiha da laqad ja'akum to murji'awa ne saboda haka ku tsaya ku yi kyakkyawar fahimta dan haka kuka ga kullum kamar yadda nake cewa da'awar mu da muke da'awa zuwa ga al-manhaj as-salafi idan ka kalle ta ta bangaren waɗannan da suke kafirta musulmi mu ce ku daina kafirta musulmi ku daina yaƙar musulmi ku daina kashe musulmi ku daina zubda jinin musulmi haramun ne Allah ya hana annabi ya hana sai su ce bayan sun yi kaza din sai mu ce eh kaza da suke ba daidai bane amma ba su kafirta ba jinin su bai halatta ba sai mu ma su ce mun kafirta mu ma jinin mu ya halatta su kuma waɗancan ɗin da suke wannan barna sai mu ce ku tuba ku daina babu kyau sai su ce kuma kuna wa'azi irin waɗancan don haka kullum za ku ga tsakanin zargi ne muke rayuwa amma babu damuwa mun san cewa in ma ba a fahimce mu bane in ma an fahimce mu an yi kememe don haka kullum za ka same mu vocals za mu ta bayani har Allah ya sa wanda yake da fatan alheri da kuma nufin alheri Allah ya fahimtar da shi ina aka dosa kuma wannan ita ce kawai da'awa duk wata da'awa wallahi tallahi a wurin mubata ce idan ka kira mutane zuwa ga khawarijanci cewa ai ta kafirtar da musulmi ana halattar da jinin su da dukiyar su wallahi muna kallon kabatacce ne idan ka kirayi mutane kuma zuwa ga cewa ma damar musulmi ne a basu su ta sharholiyar su ba za a kwaɗo su ba za a tsoratar da su game da sabon Allah ba wallahi kai ma muna kallon ka ɓatacce ne to sai dai kuma dukkan biyu idan ba sun yi wani abu na kafirci wanda za mu kafirta su ba don haka a wurin mu akwai bambancin mutumin da za mu kalle shi ɓatacce ko mu ce mishi dan bid'a da kuma mutumin da zaka ji mun ce mishi kafiri na'am idan har ka ji mun ce na kafiri mu wallahi tallahi da gaske ne amma kuma kafin ka ji mun kafirta da wahala amma in fa muka kafirta to ka sani mu ba amfani muke da kalma a matsayin zagi ba da gaske muna nufin kafiri ne irin fir'auna da hamana shi yasa kalma ce wadda tana da tsada ba koyaushe ake sakinta ba amma sai ta tabbata don haka a tsarin da'awa ta musulunci ba kowa ke iya kafirtar da musulmi ba sai ɗaiɗaikun waɗanda Allah wa baiwa da ilimi ba wai duk wanda zai iya buɗe arba'un hadisa ko kuma littafan hadisi ko ayoyin qur'ani ne da ya ga Allah ya ce kaza kafirci sai ɗauko wannan sai ce to kun ga wani ya kafirta ba haka bane sai an samu malamai waɗanda suka san nasoshi kuma suka iya haɗa su sannan su fitar da hukunci kamar yadda ka san alƙali baya iya shari'a cewa aiwawa na bulala ko kuma a kashewa ne sai ya sauraruwa ne ya sauraruwa ne ya je yayin nazari sannan sai ce to ga hukuncin shi a tsari wanda zai wannan hukuncin jama'a ba wasa zai yi ba ba wai zai faɗi magana ne a tuntsire da dariya sai kuma yake ba ma na ne don firgita ka ba don haka idan kuka ji salafi ya ce wani kafiri ne ko to wannan kalmar ba fa kalma ce da ba a ce ya janye ta kuma ya janye ta ba a'a ba zai janye ta ba don haka ku kiyaye kalmar wani kafiri ce daga bakin mu ta sha bamban da duk wani mai cewa kanshi shi ahli sunna ne kalmar kafiri daga bakin su ta sha bamban da irin wadda take fitowa daga bakin mu su kan muna fahimta suna faɗin ta ne a matsayin wasa irin wanda bazan zage yake da bakano bazan zage da bakano in suka haɗu suka yi wasa daga warabe da basakkuce suka yi wasa akan samu wasa tsakanin bahadeje da bakatsine akan samu wasa tsakanin bafulatari da babarbare amma duk abin sai ka ga menene wasa ne bayan nan sai kuma kaga sun zo sun ci gaba da mu'amala haka muka fahimci yan kungiyoyi da yan ɗariƙo hatta waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna in ka ji suna kafirta junan su ko muna gefe ne muna kallon su mun san suna wasa da kalmar ne ba da gaske suke ba saboda haka duk hayaniyar da suka gama sai kuma mu ga sun zo sun haɗu suna auratayya sai kuma ganin sun zo sun haɗu suna kaza amma mu kalma kafin ta fito daga bakin mu wani kafiri ne to tana da wahala to amma fa in ta fito to gaskiya muna yanke duk wata alaka da musulmi yake da kafiri ko kaza dan haka ku kiyaye mu salafiya ba ma mujamala mujamala ita ce kara wani rinka baka bayan hannu muna munafuntar ka duk wanda ka ga mun yi wa sallama ko wallahi tallahi mun yarda musulmi ne duk abin da ke tare da shi har yanzu ba bai yarda cewa abin kafirci bane amma wallahi tallahi in mun yarda wani kafiri ne ba za mu mishi sallama ba kuma ba abu ne da ba mu yi a gobe ba za mu fito mishi karara saboda haka ku kiyaye akwai bambanci tsakanin ad-da'watu salafiyya da sauran duk wata haraniya da kake jin ake ka ji mun ce duk haraniya duk wata da'awa da ba salafiyanci bace ko da an ce Qur'ani da Sunna ko da an ce ahlus sunna wallahi haraniya ce da ba ta gaza daga kowane ruɗu da muke ji na ko ina ba da'awar salafiyya ita ce hada nasoshi tare da yi musu kyakkyawar fassara da rashin yin gaggawa a tsakanin mutane wajen yi musu hukunci da kuma duk abin da za ka yi ka duba tukuna shin kana da ilimi akan wannan abin kuma kai kana da ahaliya kana da cancantar ka yi irin wannan abin ko kuwa babu so ba abu ne wanda yake kowane dan magyazo ya dan iya arba'una hadisa za mu dora shi a mimbarin wa'azi ya ta tara ko ya ta karaji ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ku daina kafirta musulmi dan ya aikata zunubi kadai dan haka kaji a cikin hadisin nan na ƙarshe da muka karanta annabi yana cewa wa huwa ya'lam sai in mutum ya sani idan mutum bai sani ba ba a yi mai hukunci ko da yayi abin da yake kafirci ne shi yasa kaga wata mace da cewa annabi bakan magana tace ilaika anni innaka lam tusabbi musibati tafi ka bani wuri subhanallah wa take ga haka annabin tsira masifar da ta same ni dan ba kai ta saba ba sai annabi ya tafi ba ta wuri annabi bai hukunta ta ba bai kafirta ta ba bai zage ta ba yanzu aka samu wani dan majazo ya gama minhajul muslim sai ya ɗibo duk nasoshin da ya sani sai ya narka mata yace ta kafirta wani dan ta kife sai ya kifar da ita a wurin yace ya yi wa Allah aiki ya kashe kafira amma kaga annabi sai ya tafi ba ta wuri dan mintuna kaɗan sai aka ce Anas da kanshi da yake rawaito hadisin sai ya ce falam ta'rifhu bata san shi bane bata san shi ba dan mintuna kaɗan sai aka ce mata wannan shine manzon Allah kika yi bakan magana aka ce fa akhadha kalmat sai ta ji kamar ta mutu ai manzon Allah na ga wannan magana na shiga uku sai ta tafi ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce na yi hakuri na yi hakuri wanda duk manzon Allah ya harare ta ce arniya banza arniya wofi mu da kika yi bakan kin kafir ta khalidina fiha abada sai manzo Allah ya ce inna masabru inda sadmatul ula hakuri a karan farko ake duk waɗannan abubuwan da ta yi annabi bai dube su ya kafirta ta ba ko to haka kai ma yanzu in wani musulmi ya aikata ba gaggawa za kai kana murna ka ce mishi kafiri ba sai ka faɗakar da shi dan uwa wannan abin da kai ba daidai bane yanzu wani zuwa ya kama kwala annabi ya ci kwala annabi kai yanzu wani ya zo ya ci kwala malamin ka to duk wata aya ta fir'auna to iran nan akan shi za ta dawo ta sauka daga kan fir'auna amma a gaban sahabbai ya zo ya ci kwala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'tini min malillah la min mali abika wannan zagi ne ba zan iya faɗin shi da Hausa ba saboda yayi zafi da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ni daga cikin dukiyar Allah sai ce dan ba dukiyar mai gidanku bace zagi lamun malu abika zagi ne ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace haqqan ya gyara zaman shi yace aquhu min malillah wa laysa min mali abi ku bashi dukiyar Allah ce tunda shi musulmi ne yana kauye ne talauci ya dame shi ya ga to ya musulunta gashi can ana rabon zakka da sadaka a Madina shi kuma da ya taho to ba sai zo cikin ladabi ba to sai ga abin da ya da gaske ba ba zai samu ba yana zuwa sai ya ci kwala annabi yace a bani ni ma musulmi ne ana faɗi kalmar shahada manzo Allah yace gaskiya ne ku bashi me kake tunani idan kai ne shugaban kungiya kaza ko sayyidi kaza kafin wannan musulmi wani abu an buge shi a cewa zama kafiri ya rudda saboda ya ci kwalan shugaban kungiya ko shehi ko sayyidi amma sai manzo Allah ya ce gaskiya ne ku dubi dukiya ku bashi dukiyar Allah ce ba ta ubana bace sai ce to amma ni kuma ka shake ni naji zafi ai to yanzu yaya kenan tunda dai dukiya kake so a baka ka fada ku bashi dukiya amma kuma shake wanda kai mini ni kuma faranci sai ce to ai mu an ce mana kai an maka abu baka rama kai mutumin kirki ne Allah ya ce ku bashi ya tafi shike kun gani haka ake yi don haka musulmi imanin shi yana da daraja ba dan abu kaɗan ne zai kai ka ce ya kafirta ba akwai abin da zai yi babba ma sai ka duba tukuna yana sane musulmi ne ya sha giya ku ji wannan fatawar ku karanta littafin irafatul lahfan min masayidi shaytan musulmi ne ya sha giya sai ya ɗauki alkur'ani izu sittin sai ya wurgi da shi zai hukunce shi na farko aikin da yayi na farko shine shan giya fasikanci ne aiki na biyu kuma wurgi da qur'ani kafirci ne amma malamai sai suka ce amma ba za a kafirta shi ba dan me dan yanzu baya cikin hayyacin shi hawarijawa sai su ce to waye waye shawar da shi giya ba shi ya sha ba eh ya kafirta amma malamai sai su ce a'a aikin da ya sha giya yanzu to shi kenan hukuncin giyar ne kawai a kan shi duk abin da ya biyo baya to ba na shi bane ina ma'ana wannan maganar da ya sha giyar sai ya ɗauki alkur'ani sai ya wurge da shi sai ka ɗauko qur'anin sai ka aje shi gefe guda sai a kama shi sai a je a mishi bulalar shan giya idan ya watsa kefa ba za a hukunta shi ya jefar da qur'ani ba ya sha giya sai ya zo ya ce matar shi na sake ki da ya tsaki aka ce to shikenan dama ka sake ta sai ce a ƙarya kuke mani shikenan ba za a hukunta shi da wannan sakin ba ya sha giya sai zo ya dubi katuwar motar shi sai ce ka dubu talatin ya ɗibo takardun mota ya baka da ya watsake ya ce ina motar shi aka ce kasiyar dubu talatin ya ce ƙarya ne ciniki bai yi ba amma khawari sai su ce ba shi ne sha giya ba eh to duk abin da ya za a lazimta mishi amma malamai sai suka ce a ita giyar da ya sha haramun ce kuma za a hukunta shi a kanta to amma duk abin da ya biyo baya fa to baya cikin hankalin shi ba za a hukunta shi ba ku karanta wannan littafi ighafatul mahfan min masawid shaytan littafi na biyu ighafatul mahfan min talaqil ghadban littattafai biyu ne malami ɗin ya rubuta ɗaya babba ɗaya ɗan ƙarami duk akan waɗannan matsaloli ku je ku samu mulakhas na littafin a cikin littafin fiqh sunna a cikin mujalladi na uku Allah madaukakin sauki ya taimaka dan haka sai a yi kokarin kiyaye waɗannan abubuwa ɗin jama'a karkarin murna musulmi ya kafirta ɗaya kenan na biyu kai kuma karka ɗaure wa musulmi gindi ya saba wa Allah saboda shi musulmi ne don haka a rinka kokarin balansin matsalolin ina fatan an fahimta wannan shine sakon imamu muslim yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da ta gabata shi yasa alhamdulillah ina mai godiya ga Allah nake faɗi tun ranar da zan fara karantar da wannan littafin nace ina mai godiya ga Allah akan ni da zan karantar da littafin aqidata da tunani na ɗaya da mai littafin don haka na san menene mai littafin yake nufin kullawa a cikin babu ba wai kawai zan rinka karanta babukan ne ina fassarawa ban san sakon da yake so a fahimta ba don galibin mutanen da muka ji suna karanta Bukhari da Muslim a Najeriya suna karanta hadisan ne amma sun gaza fahimtar asalin me yasa mai littafin ya kulla kaza to sakon da musulmi yake so isar maka shine ka rinka daidaita abubuwan kana ɗibo hadisan kana aunawa kafin ka yi hukunci al-imamu muslim yake cewa babu bayani qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun babin da ke bayani akan magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun kuma yaƙar musulmi kafirci ne to yanzu kaga irin ta kenan ana wata ga wata har yanzu musulmi yana ci gaba da fassara maka irin waɗannan hadisan idan ka zagi musulmi to ka zama fasiki to idan ka yaƙi musulmi ka zama kafiri zahirin hadisin haka ke cewa amma sai malam ya ce to dole a yi maka bayani don kai kyakkyawar fahimta zagin musulmi fasikanci yaƙar musulmi kafirci to me ake nufi da fasikci da ke biyo bayan zagin musulmi me ake nufi da kafirci da ke biyo bayan yaƙar musulmi قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حول السند وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حول السند وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna Muhammadu dan Bakkar dan Rayyan ina fatar an gane Abu Abdullahi al-Baghdadi ar-Rusafi mutumin ainihin Rusafa ne Rusaifa da ke Makka ba don galibi mutane ba sa fahimta Rusafa tana ainihin Baghdad ƙasar Iraki Rusaifa kuma ta anguwa ce a cikin garin Makka sannan ya ce wa aunu bin sallamin da aunu dan sallam al'imamu aunu dan sallamin waɗannan malamai guda biyu na musulmin ƙala suka ce haddasana muhammad bin talha malam muhammad dan talhatu ya karantar da mu hadisi to kun ji ƙarshen wannan hanya imam muslim sai ya tsaya a nan sai ya ce hawala sanad wato ga wani isnadin kuma yace haka kuma malamin mu mai suna muhammad bin musanna ya karantar da mu hadisi yace malamin su abdurrahman dan mahadi ya karantar da su hadisi shi ko abdurrahman dan mahadi ya ce haddasana sufyanu sufyanu ya ba mu hadisi to tun da kaji abdurrahman dan mahadi ya ce haddasana sufyanu to yana nufin sufyanu sauri domin abdurrahman dan mahadi yana ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin tabaka ta tara ma'ana suke cikin daɗaɗɗun ɗaliban sufiyan to in kaji sun ce sufiyanu kawai suna nufin ainihin sufiyan as-sauri ya sake cewa hawwala sanad sai sake kawo wani isnadin yace wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna har wa bi Muhammad ibn Musanna ya sake ba mu wannan hadisi a wannan riwaya yace haddathana Muhammad ibn Ja'far Muhammad dan Ja'far rundar kenan ku kiyaye ya karantar da mu hadisi shi ko yace haddathana Shu'ba Shu'ba ya karantar da mu hadisi to sai Muslim yace kulluhum waɗannan malamai gaba ɗayan su to sai ka duba na ɗaya Muhammadu ɗan Talha na biyu Sufyanu ɗan Sauri na uku Shu'ba dukkaninsu su uku an Zubaidin sun karɓo daga Malam Zubaid an Abi Wa'il daga Abi Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud qala Abdullah ibn Mas'ud yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun sannan yaƙar musulmi kuma kafirci ne Allahu akbar qala zubayd malam zubayd wanda yake shi ya rawaito wannan hadisi daga ainihin abi wa'il sai ce fa qultu li abi wa'il sai na ce wa malami na abi wa'il anta sami'tahu min abdullah yarwihi ar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ana gafarta malam kai da kunnan ka kaji malamin ka abdullah yana rawaito wannan hadisi daga manzon Allah qala na'am sai shi malamin nashi ainihin wato abu wa'il yace kwarai da gaske وليس في حديث شعبة قول زبيد to amma sai shi muslim ne yanzu yake magana kuma su da kyau yanzu muslim ne yake cewa walaysa fi hadisi shu'ba ai kun ga mutane uku ne aka samu hadisin da gare su shu'ba da sufyan al-thawri da muhammad ibn talha to sai shi ainihin muslim yake cewa amma a cikin riwayar shu'ba ba a samu wannan tambayar da zubaidi ya wa malamin shi ba kun fahimta jama'a riwayoyin malamai guda biyu sune Muhammadu dan Talha da Sufyan as-Sawri sune aka samu wannan tambayar da shi ainihin Zubayd ya tambayi malamin shi Abi Wa'il ala gafata malam wannan hadisin da ka faɗa mana daga ainihin malamin ka Abdullahi dan Mas'ud shin kai ka ji wannan hadisin da kunnanka sai ce kwarai da gaske ne kaje irin wannan takan faru ne wani lokacin ko dai shakka ta shiga zuciyar ɗalibi domin ku kiyaye akwai malamin da zai fada maka magana ba kana karyata magana bane amma wani yanayi da zaka shiga sai ya sa ka dan nomi malam eh kana wurin akai kaza in ya ce eh sai ka ƙara jin daɗi wato magana ta tabbata don kai ma ka ƙara tabbatar da magana ina fata an gane ba wai shakka bace ko zargi Allah madaukakin sarki ya taimaka to dangane da ma'anar wannan hadisi gashi alqadi iyal wanda dama tun farkon karatun nan muka ce in yanayi ya za mu rinka ɗibowa daga sharhi shi a cikin sharhi shi na sahihu muslim mai suna ikmalul mu'lim a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da hudu zuwa da biyar yake cewa kauluhu da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce ɗin nan sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne sai yace khurujun an ta'a zagin musulmi to fita daga ba'a ne bayan da'a bane wa wajibu shar da kuma kaucewa abin da shari'a ta wajaba wa bihi summi al fasiq fasiqan dan haka ma ake kiran fasiki fasiki li khurujihi an siqaf al islam saboda yana fita daga ainihin wato abin nan dabi'u na musulunci wa khisalihi an a'mal al birr da kuma ainihin rabuwar shi da ayyuka na biyayyar Allah ma'anan ake ce fasikanci kamar wanda yake fita daga da'a wanda yake sabawa to in ka zagi musulmi to ka fita daga cikin da'a kaya abin da yake ba haka da'ar musulunci ta hukunta ba ina fata an gane a cikin fatul bari shi ko ibnu hajirin cewa yi al-fisqu fil lugha abinda ake nufi da fasikanci a harshen larabci al-khuruj fita wasu shar'i a shari'ar musulunci kuma al-khuruju an ta'ati Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fita daga yi wa Allah da'a da kuma yi wa manzon shi da'a wato abin da kenan ake ce maka yanzu duk sanda ka zagi musulmi to kasancewa ka fita daga yi wa Allah da'a ba zikiri kai ba ba ambaton Allah kai ba ba aikin alheri kai ba wa huwa fi urfi shar'i ashadd min al-isyan to a shari'ar musulunci ko da fasikanci da saban Allah duk laifi ne to amma fasikanci ya fi nauyi in ka ce wani fasiki ne wani mai saban Allah ne to ce mishi fasiki ne to ya fi nuna na aike shi قال الله تعالى الله يتي وكره إليكم الكفر الله yana kyamarku da aikata kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kuma sabawa Allah kaga kenan ashe akwai bambanci tsakanin fasikanci da saban Allah amma asali duk abu ɗaya ne sai dai ɗaya ya fi ɗaya tsanani ne ina fatan mun gane malam yace fa fil hadisi ta'zimu haqqil muslim wannan hadisi yana nuna karin kan mutum haƙƙin musulmi musulmi yana da daraja wal hukmu ala man sabbahu bi ghairi haqqin bil fisq da kuma cewa hadisin yana nuna duk wanda ya zagi musulmi to amma sai malam ya fassara da cewa bi ghairi haqq ma damar zagi ne na zalunci haka siddan ka zagi musulmi to shine ake hukunta ka da fasikanci amma in yayi maka abin zagi ne kaga ba za ka yafe ba ka zage shi ko to nan ba za a ce ka yi fasikanci ba Allah ya sa kun fahimta wa muqtabahu ar-radd 'ala al-murji'a abinda wannan hadisi yake hukuntawa raddi ne ga murji'awa kuna ji hadisin ya zo ne don yin raddi ga murji'awa to me yasa murji'a suna cewa kai musulmi ne eh to ko ka zagi musulmi ba komai wato in dai kai musulmi ne duk lokacin da kai ba komai to sai malam yace to kaga hadisin yana raddi gare su a lokacin da suke cewa ba komai to annabi kuma yana cewa fasikanci ne su murji'a kawai fa sun daure maka gindi ne ma damar ka faɗi la ilaha illallah ko to duk shigantakar da kai a duniya nan sai su ce tana nan a musulmi ba komai ko kun fahimta jama'a saboda haka sai ya ce wannan hadisi ya zo ne don ya raddi gare su وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم كأنه قال كيف تكون مقاتلتهم حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا زام زي مجوان نفسي نوانا حديثي وانا أتكن نفسي من الله صلى الله عليه وآله وسلم yake bayyana cewa a cikin masabin ake tambayar wani malami game da wannan hadisi cewa me zaka ce ala gafarta malam game da aqidar murji'a da suke cewa in mutum ya faɗi la ilaha illallah duk laifin da ya babu komai sai malamin ya faɗi wannan hadisi kenan ashe asalin hadisin an kawo shi ne don ya zama raddi gare su cewar musulmi in yi laifi babu komai to ba daidai bane musulmi in yi laifi akwai komai don shi musulmi ne ba za a ce duk laifin da ya babu komai ba ko kun fahimta jama'a shi yasa makon da yake jama'a aka ta wata tatakurza a Najeriya nan musamman arewacin Najeriya kwamiti na satar kuɗi da cin zalin 'yan Najeriya game da man fetur aka kafa kwamiti sai aka sa wani ɗan arewa shugabanci sai kuma aka zo aka zargi ɗan arewan da ya ci hanci sai aka ce yan majalisa su marmaza su taro na gaggawa a kira dan majalisar nan a datse shi don a fara bincike akan abin sai manyan mu na arewa suka yi ta bugawa yan majalisu na arewaci musulmi kar ku halarci wannan zama don za a ci mutuncin musulmi ne da musulunci to daga cikin yan majalisun sai wasu suka yi ta bugo mini waya har zuwa minti biyar ya rage za a shiga cewa ga abin da wasu manyan sarakuna da wasu manyan arewa suke cewa kar mu je wurin zaman don za a ci mutuncin musulunci ne sai na ce a'a ku je ku yi bincike in ya tabbata faruku lawal mutumin kirki ne sharri aka yi ku binciko gaskiya ku kara gaskiya in ya tabbata faruku lawal ya ci hanci to ku tona mishi asiri kuma ku fatan Allah ya tona mai asiri to yanzu kun ga asalin su abin da suke so kawai ko ya tabbata yayi ko bai tabbata ba kar a je a yi binciken to wannan ma ko murji'anci ne eh shine musulmi yayi laifi ka rinka tunanin a rufa mishi a'a musulmi yayi laifi ya tabbata yayi laifi ya bayyana eh to a ce a danne dan zai zama abin kunya ga musulmi a'a wallahi ku tashi ku yayata da wannan munasabar wallahi duk ɗalibin darul hadisi yau wata guda da wuce sai da na tara su nace wallahi kowa yayi taka tsantsan wallahi duk wanda muka kama shi ya aikata wani mugun abu ma'ana muka ce muka kama shi to kar ya taba tunanin cewa shi dan salafiya ne wallahi ni da kaina zan fito gidan rediyo ambaci sunan shi a tona asirin shi ma'ana ba za mu taba rufa maka asiri ba ya tabbata kayi mugun abu kayi mugun abu ya bayyana sai a ce saboda kai musulmi ne in aka tona asiri musulunci wallahi tona maka asiri ba zai rusa musulunci ba tona maka asiri zai kara ɗaukaka musulmi ne a ce ashe kuwa dukkan wanda ya laifi musulmi za su tona asirin shi to in wani kurawo ba za a ce son zuciya ba ce shi yasa muka goyi bayan yan majalisun mu da ke nan arewa waɗanda suke Zaria waɗanda suke Kano waɗanda suke Sokoto muka ce ku je ku zauna a cikin kwamitin ku je ku yi bincike tsakanin ku da Allah kar ku yi bincike in favor wato dan ya rufa wa faruku kar kuma ku yi bincike dan ya tona wa faruku ku yi bincike ku yi amfani da research methodology ku ɗauko abubuwan da ake bukata a tattauna ina maganar da shi Faruk ya faɗi ina maganar da shi wancan da ya cewa ba shi cin hanci ya faɗi a tsaya a dubi abu to amma su suna son a mai da abin siyasa ne cewa ai ɗan kudu ne suke son su ci mutuncin ɗan arewa na'am in ya tabbata wannan ɗan arewan ya aikata abin da ake zargin ya aikata wallahi tallahi mu ɗan arewa ba abin kunya bane a ce ya aikata ba abin kunya bane saboda haka matasa ba kuka san addini ko ku yi kokari 2015 ku fito za mu goyi bayan ku ku shiga majalisar ku je kawai ya zama gaskiya ce za a tsaye da ita wanda duk ma gudi ko rashin gaskiya kowa ne ya fito a tona asirin shi gobe kowa ya guji rashin gaskiya shine kawai abin da zai gyara kasar amma in na san cewa na yi rashin gaskiya ni dan arewa sarki kaza mai martaba kaza ina kai mai ragunan sallah ina kai wa na buhun shinkafa ina zuwa ina watsar da tsakuwa a kofar gidan wani in za a hawan daushe sakamakon haka sai a zo a rufa min asiri me yasa gobe ba zan je in yi ba ko kun fahimta jama'a to wannan ita ce ta taɓargar da muke kiran matasa ku tashi ku yi karatu na boko ku tashi ku yi karatu na addini sannan ku tsaya akan tafarki na gaskiya kar ka yi karatu su jeho maka fatsa zo su saka ka cikin kungiyar su ko cikin wata hayaniya ta su ka tsayi da kafarka don ne don ku tsayi da gaskiya da ka shiga cikin wata kungiya kana ji kana ganin ka shirya wani wa'azi kuma ka ga abin zai zama hadari ga su yalla baura ne me za a yi sai kungiya sai ta ce to shikenan kar kai wa'azi muna zaune a yola rana tsaka malam yahaya haifan yake tafsiri yana fayyace gaskiya sai wata rana sai ya tabo wani babban kurungu to kuma shi babban kurungun ashe yana rike da wasu malamai to sai babban kurungun ya je ya ce ai wannan yaro ya ci mutunce shi don haka kada a sake barin shi ya zo tafsiri malam yahaya haifan ya shirya zai zo tafsiri to da yake yana cikin kungiya sai aka ce a'a kada ya zo ya ce a'a shi sai ya zo sai aka ce to kungiya ta dakatar da shi daga zuwa tafsiri ma gaba daya ta yi kwana da shi ya koma ya je tafsiri a Suleja an turo wani daga Kano Abdullahi Pakistan ya zo ya yi tafsiri to ku duba saboda ya taɓa wani babban kurungu ne da fatsashi kenan yanzu ba baya cikin kungiyar ba ba zai zo ci gaba da wa'azin shi don tun da yake wa'azin bai taba taba babban kurungun da ran nan dalili ne ya kai kuma me ya magana cewa ya jama'a wani namu ne amma kai wani ya goyi bayan kafirai bai kyauta ba shi kenan ba sai ka ce to ba zai je tafsiri ba to akwai wasu matasa suna tara matasa su ne musu wa'azi yan boko ne sharaɗin shiga tafiyar su ma sai kana da digiri don haka a yola ba har ne musu injili ana cewa yan digiri shine sai na same su nace amma in kuka hana malamin nan zuwa kun ci amanan mutanen adamawa don yana musu tafsiri daidai da fahimtar su suna fahimta dan kawai ya taba kaza ku ku je ku dauko shi suka ce haka ne nace kwarai da gaske suka tafi dauko shi waɗancan suka je suka rikita mahaifiyar bawan Allah suka ce in ya zo za a kashe shi za a yi yaki za a zubda jikai ƙasar mutanen ƙungiya akwai kuri malam suka rikita tsohuwar nan to an yi fada a yalwan shandam an kashe mijinta an kashe manyan ƴaƴanta wannan kadai ya rage sai suka firgita ta kai karshe sai dattijuwan wannan sai ta ce kai in dai akan musulunci ne ba a kashe shi ya tafi a kashe shi aka zo za a yi tafsiri in aka je masallaci kaza masu masallacin su hana akwai wani bawan Allah ya taba gina masallaci yana gama ginawa sai mutu sai nace ku tafi wannan masallacin ba na kowa bane da aka je sai aka je kafin su je sai aka je aka samu tsofaffin da ke rike da masallaci aka ce to waɗannan za su zo za su kwace masallacin nan ne sai tsofaffin suka kulle masallacin sai suka gudu sai nace ku yi a haraba sai aka tafsiri a haraba masallacin watan azumi guda haka a haraba aka yi mutane daga mubi suke hawo mashin maka ce mubi kamar nan a ce maka tun daga kano wani ya hawo mashin ya zo wurin tafsirin kuma a tashi ya koma a mashin banga na motoci tun da ake a kasar adama ba a taba samun wanda yake tafsiri Allah ya tofa albarka irin ya haifan ba dan ne dan an bata na rai to amma kaga hadarin shine ne dan yana cikin kungiya ne shi yasa muke cewa in kai karatun eh to kakka suke su jeho maka fatsa su rike ka kai karatun ka ka gama wahala kai karatu sai ne ce maka zo ka shiga cikin mu dan ne bannin karantar da abin da na iya saboda haka karshe dai jama'a sai da suka san yadda suka yi suka kawar da bayan Allah nan to dai ki Allah ba azzalumin kowa bane ana nan sai suka dauko malamin Bakar Jiro na ce aha ba sakwace awo ba sakwace ha ba sakwace ya wadda ka ba gaskiya ne wala ko kan uban shi ne sai ya faɗa da malam jiro zo ko shekarar farko to shi yanzu ba kulungu ba har da karfashe duk wani babban kifi ma sai da ya sako gaba daya wata ran ana zaune ana tafsiri ya ringa dibo su yake duk ga kunan kaza kaza kaza kaza kaza aka doka kabbara ko kuma suka koma suka shu ce to haka dama haka duniya take ya fata an bani to shi kenan dole suka hakura su da kansu suka ce ba su son wannan ga wanda suke so kuma wannan din yace har yau kuma kuka suke da giro sai wato da ɗaurin ƙasa ka yara shi nan da aboki cikin sai ce a'a ai kuskure kuka yi wannan dan Jos ne wannan ko basakwace basakwace yace eh ai basakwace nace kadan ne ma tukuna sai an zo suratul tauba sai an zo suratul tauba ba ku san ku dauko basakwace muku tafsiri Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'ar musulmi kun yi dan haka in kai karatun ka ka daure akwai wahala ka ka tsayi da kafarka kana cikin wata kungiya akwai yan abubuwa in a haramiya ta taso za su tare ka za su yi maka za su yi maka ka ba to san sakin expense baka cikin kungiya ba baka ba ba ruwanka baka da security baka da baka da amenity ne ko menene immunity baka da immunity baka da wata daraja amma kuma baka safa hurriya ta da'awa to abin da ake so yanzu Najeriya ta kai ne ana son a samu wasu matasa ne irin waɗanda Allah yake cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yanzu ana son a samu matasa ne waɗanda za su tsayu إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا أنا صار أسامة أسامة وأن دلاس سيوك domin gaskiya saboda Allah ba zai yi gyaran Najeriya tare da corruption na iyayen gida na siyasa ba don haka in za ka tsaya takara kai kwaikwayo da Obama obama da ya tashi fitowa takarar farko dan boko ne mai phd sai ya ce ba zai je gaida kowa ba a matsayin shi ne mai gidan shi saboda yana so in ya zama sanata in ya je sanad ya rinka mikewa yana magana magana tashi ta kanshi ba wai magana wani ba da aka sai samu matasa kawai masu yawo a kan layi area boys yake ku zo ku ne mutane na su zo su hauduro a kan layin su buga su buga da haka shikenan manyan suka ce sabuwar da zai ci takarar yana nan suna sa rai zai shiga jam'iyya sai ce ba zai shiga jam'iyya ba zai zama independent candidate ne ai shi suka ji tsoro suka hana a Najeriya da ka zo ka ce za ka shigo a ƙarƙashin wata jam'iyya yanzu kai ba a bar inda zan tsaya wata jam'iyya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to amma in aka ce akwai independent candidate fa wanda zai tsaya kawai jama'a ku zo ku bi bayana in kun yarda da ni zan fito saboda na sa ko waɗanda ba su tsaya bayana ko da yan islamiya ne kuwa ina ba ta gane to amma kaga to Obama da ya zama a America akwai irin wannan tsarin sun fito da ya fito kawai shi kenan aka yi yan tinki sai gashi ya zama sanata to yanzu ga Obama a Senate ba karkashin wata jam'iyya ba sannan bai da mai gida to in yaje sai miƙe a Senate in ya kawo motion gashi da turanci digiri uku lauya digiri uku kuma lauya in ya fara magana sai an tsau da shi to ana nan shi ne ya samu wannan damar sai ya fito ya tsaya takarar wato yanayi ne ya kan kai akan samu wasu corrupt malamai akan samu wasu corrupt yan siyasa sai su haɗa kai su ne fir'auna da hamana kenan to in suka haɗa kai to duk wani matashi in ya taso ba za su yadda ya kai labari ba a ɓangaren malanta a ɓangaren siyasa sai dai bahaushe ya ce ana muzuru ana shaho zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi to ku daina jin tsoro matasa a cikin guda ɗari da za ku yi yunkurin tasowa su dakila casa'in da takwas idan biyu suka kai labari shi kenan za a kai da gyara insha Allah amma ma damar za ka yi karatu na addini ka je ka zauna ƙungiya kaza ko movement kaza ya zama su za su rinka determining movement ɗinka to your da'awa is in danger da'awarka tana cikin haɗari ma damar za ka yi karatu bayan ainihin ka yi karatu ka koma kuma kana neman wani mai gida da zai fito ya ɗaure maka gindi yanzu mu dogar mai da zamu rinka yi kenan saboda akwai wata magana yau kusan shekara goma da ta wuce na faɗe ta ina wa'azi a Maiduguri sun daɗe suna tambaya ta akan ina makomar maganar nace a'a ai a lokacin dama ana dambarwa ne game da zai yiwu a samu ɗan takara mai cin gashin kanshi a Najeriya ko ba zai yiwu ba shine muka ce in kuwa ta kara akan zai yiwu to za mu fito takara shine sai mutanen Maiduguri suna cewa ina makoman maganar takararka sai na ce a ai sun ce ba independent candidate to kaga kamar ni yanzu ai ba ba jam'iyyar da zan ci primary a cikin ta saboda na farko kaga ban da kotaro kuma an san irin ra'ayina ko kun fahimta amma aka ce a zo a yi yattinki kuma kowa zai iya fitowa kawai ka babu takaddunka ka aje hotonka ka zo ka tsaya a kirga mutanen da suka bi bayanka to za a samu irin ma kowane gari to in aka fara samun haka to suna da yakinin za su samu matsala duk wannan abin da ake a majalisa fa suna harin shugaban majalisa ne in kai baka sani ba saboda ya musu rufi ranar farko sun so su sanya wata mace mulka ta zama ita ce yan majalisa su kuma waɗancan suka je suka yi abin da yake daidai ne saboda suna jin su sababbin jini ne to kuma ita jam'iyyar mu in kai ne babu gafara ko an ce an gafarta maka babu gafara sai an sai an saka ka a jam'iyyu Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'an musulmi dai kun ji malam yake cewa wannan hadisi yana nuna lallai a mutunta ainihin wato haƙoƙin musulmi sa'annan kuma a kiya ainihin darajar musulmi kakka zagi musulmi sai in ya kasance da haƙƙi in baka yafe mishi ba yanzu kenan ma ana cewa inda za ka yafe mishi ko ba da haƙƙi to da zai fi wa qitaluhu kufrun ba annabi ya ce waƙar musulmi kuma kafirci ce ai min a'malu ahli kufur wato yaƙar musulmi aiki ne daga cikin ayyukan kafirai fa innahum allazina yaqsuduna qitalal muslim domin su kafirai su ne suke yaƙar musulmi da gangan wa amma ta'awiluhu bi hamlihi ala alqital mustahillan fa yu'addi ila adam sihhati almuqabala likawni sabab mustahillan kufran aidan to dangane da ta'awilin wannan fa ko zai yi ai ta'awilin wannan hadisi da cewa ana nufin in ya halatta ya kashi sai malam yace anan ba zai yi iya fassarar da za a yi wa wannan cewa wa qitaluhu kufrun sai ka ce yaƙar musulmi aiki ne daga cikin ayyukan kafirai domin su kafirai su ne suke yaƙar musulmi fassarar kenan ina fata an gane وقال اياد تشين في القاضي اياد شيما يتاش فسره وقال في الفتح ابن حجر يفدي cikin fatul bari yace wala mutamassika fi hadha alhadith lil khawarij wannan hadisi khawarijawa ba su da hujja a cikin shi domin ku duba hadisin a zahiri kamar yana menene kamar yana goyon bayan ra'ayin khawarij saboda ya ce yaƙar musulmi kafirci ne sai malam ya ce babu hujja allazina yukaffiruna bil ma'asi wadanda suke kafirta musulmi dan yayi wani laifi sai su ce yaƙar musulmi da kai eh to ka kafirta shikenan sai su dankara mutum kafirci sai su dubi zahirin hadisin to sai malam ya ce li anna zahirahu ghairu murad zahirin hadisin ba haka annabi yake nufi ba wa inna ma abbara bi lafzil kufri abin da yasa annabi ya amfani da lafazin cewa yaƙar musulmi kafirci ne bi qawl li kawn al-qital ashadda min as-sabab saboda wa ainihin wato yaƙar musulmi ya fi tsananin muni fiye da zagin musulmi li'annahu yufdi ila izhaqir ruh domin yakar musulmi za ta kai ga fitar da ran shi wa lam yurid haqiqatal kufr annabi ko kadan a cikin wannan hadisin baya mishin gaskiyar kafirci allati hiya al-khuruj an al-milla wanda ita ce fita daga addini bal atlaqa alayhi al-kufr mubalaghatan fi at-tahdhir abin da yasa annabi yace kafirci kai tsaye ya faɗa haka ne don ya tsorata متعمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة saboda annabi ya dogara da masaniyar cewa ka'ida ce tabbatacciya cewa wannan aikin na yakar musulmi baya fitarwa daga addini mislu hadisi shafa'a wa mislu qawlihi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bi hadisin ceto da annabi yake bayyana cewa za a ceci wasu mutane waɗanda sun shiga cikin wuta a je a fitar da su yanzu kaga menene ya shigar da su wuta sabon Allah to amma menene zai fito da su daga wuta imani ashe kenan yana iya yiwa akwai imani a zuciyar musulmi akwai kuma ainihin fasikanci ko zalunci don Allah bai nufe shi da gafara ba sai kai shi wuta ya azabtar da shi da laifin shi to saboda imani kuma sai a fito da shi to haka nan wannan ayar da take cewa Allah baya gafarar zunubi in aka yi mishi shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta duk laifin da ke kasa da shirka ga wanda ya so me wannan yake nufi yana nufin kenan idan mutum ya je lahira da wani zunubi wanda ba shirka ba idan Allah ya so zai iya gafarta mishi a ƙarƙashin wannan ɗauki yaƙar musulmi idan ka yaƙi musulmi shikenan sai a ce to wannan aikin da kai kafirci ne amma ba za a kafirta ka ba duk da haka in ka je lahirin Allah ya so wafe maka zai iya wafe maka saboda ba kafirci bane kenan ashe ka ga wannan hadisin ba ya zo ne don ya goyi bayan khawarij ba ya zo ne don ya ainihin tsoratar game da yin wannan aiki na yakar musulmi kenan yanzu kun fahimci hadisin hadisin alal khawarij malal khawarij hadisin yana rabbi ne ga khawarijawa amma hadisin ba yana zama hujja ne a hannun khawarij ba idan kun fahimci hadisin yana rabbi ne ga murji'a ba yana zama abin hujja bane gare su aw atlaqa alayhi al-kufr li shibhihi bihi lianna qital al-mu'min min sha'n al-kafir ko kuma annabi ya ce kafirci ne ya kar musulmi saboda wannan aikin yayi kama da aikin kafirci saboda kowa ya san kafirai ne ke yakar mu'minai wa qila kai wasu ma cewa suka al-murad huna al-kufr al-lughawi abinda ake nufi anan kawai kafirci na harshen larabci wa huwa taghtiya shine binne ni'imar Allah لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ومن حقه المسلمية تمكي مسلمي يأغى ذامشي ويكف عنه عذاه فمن يكاري شد بدوة تشوتا وابغا تزود وغريشي فلما قاتله تديكم هنا يقشي kana ka annahu ghatta ala hadha alhaq sai zama kenan kamar ya lullube wannan gaskiyar ya sani ya take sani ya koma yana aikata abin da ba daidai ba wakila wasu malaman da suka tashi sai suka fassara hadisin da cewa araba bi qawlihi kufr ay qabl awwal hadha alfi'l bi shu'bihi ila alkufr qabl ya'ud hadha alfi'l bishu'unihi ila al-kufr wato wasu malaman sai suka ce wannan aikin shine yakar musulmi ko to yana iya janka zuwa ga ainihin kafirci saboda yana da shu'unci wato ku duba yakar musulmi to mataki ne zuwa ga kafirci zagin musulmi mataki ne zuwa ga fasikanci to idan har ka fara zagin musulmi to wata ran zaka da kai idan ka fara dukan musulmi to wata ran zaka yakai to in ko ka kai ga yakashi to zaka halatta wannan yaki don haka waɗannan malaman sai suka ce gaskiya su iya fahimta su kenan amma sai malam ya ce wa hawa ba idin wannan fasarar gaskiya ba daidai ba ce ta yi nisa wa ab'adu min muhammuhu ala almusta'in li zalika li'annahu yalzamu minhu alla yahsula at-tafriq bayna as-sibab wal fusuq fa inna mustahill la'ana al-muslim bighayri ta'wil yakfuru aidan wasu kuma sai suka sake wata fassara da magabatar cewa ana nufin halatta yakar musulmi ita ce abin da zai kai zuwa da kafirci sai ma na ce wannan fassara ta fi zama kuskure domin ai a cikin hadisin hadisin ya bai da abubuwa biyu fasikanci to ka halatta zagin musulmi shi ma menene kenan shi ma kafirci ne halatta zagin musulmi halatta fasikanci ne kenan ashe ba zai yi ya zama akwai itinabi ba akwai maimaitawa qala al-jami'u asallahu anhu daga karshe malam muhammad al-adam yace aula ma qila fi ma'ana hadha al-hadith wata ingancin fassara wannan hadisi da malamai suka yi annahu atlaqa alaihi al-kufr wa balaghatan fi at-tahzir min zalika annabi ya ce yaƙar musulmi kafirci ne kadai dan ya tsoratar da kai game da yaƙar musulmi liyanzajir sami an al-iqdami alayhi domin in ka ji haka to ka tsawatu kada ka tunkari akar musulmi aw annahu ala sabil at-tashbih li'anna zalika min fi'l al-kuffar ko kuma annabi ya kamanta abin ne da aikin kafirai saboda yakar kafirai ba a san musulmi a yakar musulmi ba a san musulmi ba yakar musulmi ba to in aka ga wannan yakar musulmi to sai a ce wannan kafiri ne to in ya bayyana ba kafiri bane sai a ce to wannan aikin yayi kama da aikin ainihin kafirci wai a tiha ba ai ba malam ya ce har wa yau kuma akwai wani hadisi da zai zo fi kauli la tarji'u ba'di kuffaran annabi zai zo za mu ji a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kar ku koma ku zama kafirai a bayana ya buribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku na saran ruwan sashi yanzu kun ga kenan anan ana nufin cewa in musulmi suka yaƙi junansu suna kashe junansu sun zama kafirai sai a ce a'a suna aiki ne irin na kafirai kuma musulmi wannan tambayoyin gaba ɗayan shi muna yi ne domin a tsaya a waɗannan hadisai kyakkyawar fahimta domin duk wanda ya san gwagwarmayar da duniya ta shiga ya san cewa da waɗannan hadisai ne musulmi suka yi ta kafarta junansu a tsawon shekarun baya da aka baro amma kullum malamai suna cewa a'a a rinka haɗa hadisan da junansu don a fitar da kyakkyawar fassara don haka ba daidai bane ka zagi musulmi kar ka zagi musulmi in ka zagi musulmi ba da haƙƙin shi ba Allah zai bi mishi kar ka yaƙi musulmi yaƙar musulmi aiki ne na kafirci don haka kar ka sake ka yaƙi musulmi shikenan in ka san haka ka fahimci haka sai ce to hadisin ya zo ne don ya kwaba game da waɗannan munanan ayyuka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi sannan kuma har yau daga cikin malaman da suka fitar da shi banda Bukhari da Muslim al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ko da yake Bukhari ma adab al-Mufrad ya fitar da shi Nasa'i ya fitar da wannan hadisi haka Ibn Majah haka Abu Dawud at-Tayalisi al-Imam al-Humaydi ma ya fitar da wannan hadisi al-Imam Ahmad da Abu Ya'la da Ibn Hibban da Ibn Manda da Abu Awana da Abu Nu'aym dukkan su sun fitar da wannan hadisi haka al-imam at-tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sharh ma'ani al-athar kun ga wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafan da ya kamata ainihin in yi muku tambayi akan ku je ku ainihin wato samu gane fasara waɗannan wato hadisai waɗanda suka zo ire-iren waɗannan jama'a littafi ne mujallabi hudu ne al-imam tahawi ya rubuta shi sharh ma'anil afar wato ire-iren waɗannan hadisan malamai suka rubuta littattafai musamman don a fassara maka su a ce ga ma'anarsu sannan akwai hadisan da su kuma in ka haɗa su da wasu sai ka ga a zahiri suna karo da juna kamar ire-iren waɗannan hadisan har wayan su din in ka hada su da juna za ka gaba suna karo da juna don nan annabi zai ce kaza kafirci ne anan kuma sai ya ce wanda yake ya faɗi la ilaha illallah ko yayi wannan abu musulmi ne zai shiga aljanna kaga a zahiri sai ka gane sai ka ga kamar karo to shine malamai suke rubuta ire-iren waɗannan littattafai don su bayyana maka waɗannan hadisai ga ma'anarsu sannan kuma waɗannan ba karo suke ba ina fata an gane shi sharh mushkilul asar idan ka hada hadisai guda biyu sai ka ga suna karo da juna to in ka karanta littafin zaka ga ya kawo maka waɗannan hadisan sai ce a babu contradiction babu karo a tsakaninsu wannan ga ma'anar shi wannan ga ma'anar shi shi kuma sharhu ma'anil asar shi hadisin ne da kanshi zaka karanta wani lokacin sai ka kasa fahimtar me yake cewa sai malamin sai ce maka ga ma'anar hadisin ko dai saboda hadisin ya zo da abin da wato ba zahirin abin da kake gani ba ko a ciki annabi ya yi wani larabci wanda salon magana ne irin na larabawa ko kuma ya yi wata magana wadda take ainihin wato misali kurmar magana misali jama'a shekaran jiya muna sauraron rediyo sai muka ji wani bahaushe yana yaban wani yana cewa mai makaran hannu to yanzu bahaushe ce wani mai makaran hannu ne yake nufi ka gani mai canta da yawa shine mai makaran hannu wato kawai ɗiba yake yana ta dawowa hannun makaho ne ba ma ya lura waye ba nawa ba shine mai makaron hannu to kaga yanzu kamar irin waɗannan maganganun suka zo a cikin hadisi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisin da in ya tashi faɗin shi zai faɗe shi ne da salon magana irin ta Larabawa to sai an koma a ce to ga ma'ana hadisin sai zama aka san abin da kake saurare misali ku ji wani hadisi da Imam Ahmad da Abu Dawud ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya sake shawar da gonar dan uwan shi to yanzu kai ka ji wannan magana idan har ka yarda da Allah da ranar lahira to karka zuba gona dan uwanka ruwa shi yanzu wannan hadisin kaga yana hana taimako kenan sai a ce a abin da ake nufi na daya karka sadu da matar da ba taka ba na biyu karka siyo baiwa wadda mai gidanta ya fara saduwa da ita ka sadu da ita har sai ta yi istibra'i tukuna da ma kaga sai ta abiri da gona an fahimta nisa'ukum harfun lakum to saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa suna buƙatar sai ka je masana sun fassara maka to ɗaukar littattafan da galibi ake yi ba tare da masana sun fassara ba shine sai ake samun waɗannan kurakurai to a babin aƙida shi ya fi haɗari saboda duk waɗannan abubuwan da suke faruwa masu aikata su jama'a suna aikata su ne da nufin fa suna aiki da ayoyi yanzu kai don girman Allah ka dubi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da magariba ne manzon Allah ya ce gobe zan ba da tuta ga wanda yake kaunar Allah da manzon shi kuma Allah da manzon shi yake kaunar shi sai kowa ya kwana yana fatan Allah ya sa ni ne Umar ya ce tun da yake bai taɓa fatan mukami ba sai ran nan saboda annabi ya ce gobe zai ba da tuta ga wani wanda yana kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah na kaunar shi kaga kana kaunar Allah da manzon shi daban da kuma cewa Allah da manzon shi na kaunar ka karin mukami ne daga ruwa ya ce manzon Allah ya ce ina aliyu dan Abu Talib to yanzu aliyu dan Abu Talib yana kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah na kaunar shi to amma sai aka samu wani zindiki ya daga takobi ya sare kan sayyidina ali wannan ne wannan darajar kuma da ya sare sai ya sujuda ga Allah wai ya yi wa Allah jihadi ya kashe babban kafiri kuma ma wai gashi har yana godiya ga Allah ga sujuda in ka taba shi me yasa wai haka sai ce maka hadisi ne gashi annabi ya faɗi to yanzu annabi zai faɗa maka hadisi ka je ka kashe wanda ke kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah ke kaunar shi anya kaga baka fassara hadisin daidai ba to amma dole ne haka ta faru tun da kai ka dauka da kanka da ka je malamu ya fassara maka ba sai a ce maka amma fa ba irin aliyu ne ake nufi ba ko kun fahimta jama'a ashe kun ga akwai bukatar a ci gaba da fassara wa mutane menene ma'anonin waɗannan ayoyin da hadisai in ba haka ba mutum zai je ya samu musulmi gari guda jama'a ya cinna wuta a zamanin da babu bomb kenan in ka karanta littafin sura alamun nubala da littafin al-bidaya zamanin da babu bama bamai za su je ne sai su cinna wuta a gari idan mutanen garin suka fara fitowa a guje sai su rinka bi kuma suna dace su kuma dukkan garin musulmi ne sai su ce sun hukunta su ne sun kafirta don haka suka kashe su kuma sai su dawo suna murna su yi jihadi kuma ka taba su su ce aya ce ta ce kaza to sai ka yi tunanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya shartanta in kuka zo gari za ku yaƙi mutane inda daddare ne ku saurara in aka kira sallah asuba sun ce a kewaye musulmi ne wato duk inda kuka ji ashhadu an la ilaha illallah to musulmi ne to kar ku taba su to amma su za su ji sun kira sallah amma sai su kashe su to haka yanzu fa za ga mutum an dafe shi za a yanka shi ga video clip yana cewa mu musulmi ne la ilaha illallah ana cewa ƙarya ne a yanka shi kuma me yin haka sai ce aya ce ta ce a yanka shi hadisi ne to kaga bai fahimci aya ba saboda bai samu malami ya fassara mai ba don haka dole ne a ci gaba da nuna wa mutane mai ma'anonin waɗannan nasoshi don su ne suke ɗauka suke ainihin kafirta musulmi ko suke halatta jinin musulmi Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malai ka wannan sai ka almas'alatu salisa fi fawaidihi minha bayan hukum sibabil muslim wa huwa annahu fusuqun wannan hadisi ya bayyana mana hukuncin zagin musulmi fasikanci ne don haka ka daina zagin musulmi sannan ka dina wa musulmi sharri sannan ka dina wa musulmi kafafi wa qitaluhu wa huwa annahu kufrun ala ma taqaddama min bayan al-murad bil kufr huna sannan yaƙar musulmi kuma ka ji ma'anar kafirci wa minha anna fihi ta'zimu haqqil muslim wannan hadisi yana nuna cewa a rinka daraja haƙƙin musulmi wal hukm ala man sabbahu bi ghairi haqqin bil fisq wa ala man qatalahu bil kufr sannan ka ji cewa annabi ya hukunta wanda ya zagi musulmi haka siddan wa fasiki wanda kuma ya ainihin wato yaƙi musulmi haka siddan shi kuma ya ainihin kafirci wa minha anna fihi ar-radd ala al-murji'a wannan hadisi yana mai da martani ga murji'awa alqa'ilina bi anna al-ma'asi la tadurru ma al-iman waɗanda suke cewa ai idan mutum yayi imani to ba wani sabon Allah kuma da zai cutar da shi wa fi sahih al-bukhari min tariqi shu'ba an zubayr qala bari ku ji riwayar da nake muku ishara wadda shu'ba ya rawaito a cikin sahih al-bukhari da wannan riwaya ta tashi zuwa daga shu'ba sai aka ji ya ce sa'altu abawa ilin amil murji'a na tambayi malami na game da murji'awa na'am kenan malamai in suna karantar da waɗannan hadisai suna faɗin waɗannan kalmomin kana da yanci ka tambaya yanzu ka ga nan balarabe ne almajirin malamin ma balarabe ne amma kuma sai bai san murji'awa ba shi yasa kuka ga nake fassara mana da yadda za ku fahimta da Hausa khawarij mu'tazila murji'a jahaniya sai mu fassara maka su sai ka gane suwaye a contemporary Nigeria a Nigeria ne mai kwana talar yau an fahimta jama'a yana tambaye shi ne suwaye murji'awa ala gafarta malam فقال سيتي حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر da ya tashi sai ya ce kana tambayar murji'awa ne to murji'a su ne mutanen da ke ganin matukar kai musulmi ne to duk laifin da kai babu komai sai ce to amma annabi kuma yana cewa zagin musulmi fasikanci ne ya karshe kuma kafirci ne kenan yanzu murji'awa da ke ganin ba komai in kai musulmi ne to annabi na cewa fa in ka zagi musulmi to kawo fasikanci ashe cewar musulmi duk laifin da ya babu komai to annabi na cewa in musulmi ya zagi musulmi ya fasikanci ashe da komai kenan dan haka murji'awa ya'ani anna madhhabahum hadha batil wato kenan yana nuna cewa wannan aqida ta su batacciya ce faka annahu qala kamar kenan abu wa'il yana cewa kaifa yakunu madhhabuhum haqqan ta ya za a yi aqida su ta zama gaskiya wa qad khalafa qawlan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadha halin aqida su ta saba maganar nan ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka fa muraduhu abin da yasa Abu Wa'il ya kawo wannan hadisi ibqa'u ra'ayihim al-fasid dan ya ainihin bata mummunan ra'ayin su al-manqul wanda aka ambata a baya ni kuma abin da nake cewa wannan hadisin ya nuna kenan yanzu irin wannan dabi'ar da nake ta bayyana kungiyoyin musulunci da kuma bayyana barnar da ke cikinsu ashe ba ni albani na kirkira ba haka tun farko malamai suke yi domin abin da wasu suke gani dan me za a zo ana wa'azi ana faɗin kungiya kaza dariƙa kaza mazhaba kaza movement kaza ai wannan kuma tayar da rikici ne tsakanin musulmi raba kan musulmi ne a'a ma damar abin da ya kai karatu ne ya kai kansu dole ne a tsaya a bayyana abu na ɗaya kenan abu na biyu rashin bayyanawa shi ya kai mu halin da aka shiga ciki zama wai yanzu ne ake yawan bugo min waya ana cewa o mala albani Allah ya saka da alheri kasusuwan da kai yau shekara uku duk abubuwan da ka faɗa ga su sun muka gani sai ina cewa tur da irin wannan tunanin naku a da lokacin da na faɗa tsinuwar albarka aka yi ta ranar da muka yi hannu da yawa a rediyo Najeriya Kaduna wannan ba irin tsinuwar da uwata ma da ke kabari ba ta sha ba ana cewa kaji wai musulmi sun fara samun makami suna yaƙar gwamnati ba ji tsinan ne malamin gwamnati ya zo yana cewa ba daidai ba ne a lokacin ina cewa wannan fitinar ta faru a musulunci kuma da ta faru haka yan bana bakwai suka yi ta murna da ta zo ta girma sai ta zama fitina sai da ta gunduru kowa yanzu ba na tunanin akwai kuma wanda ya rage wanda yake jin daɗin wannan abu saboda yanzu kai ka ga yadda abin ya ɗauki wani salo salon da ya ɗauka yanzu ya kaka tambayi mutanen da maturu mai ke faruwa jiya sun bugo mana waya da daddare sun ce yaran nan su suka fara abin nan amma wasu mutane sun shigo cikinsu sun yi hijacking wato sun kwace wannan abin amma su kansu yaran ba su fahimta ba sai shi ne magana da yake cewa ka san gidan wani na ce eh ka san akwai makaranta ta private school da arniya ta kafa na ce eh ya ce to bayan sanin ka tsallakin titi kuma gwamnati ta zo ta yi primary to yanzu a garin damaturu da garin patasko mafi yawancin makarantun primary jama'a musulmi suna amfani da su da la'asar wajen islamiyya da asabar da lahadi kuma suna amfani da su wajen haddar qur'ani da daddare kuma ana amfani da su wajen karantar da maza manya kenan yanzu kun ga ana cin moriyar makarantu a addinin musulunci fiye da moriyar boko kenan kun fahimta da kyau jama'a in fa akwai malamai na allo waɗanda yanzu suke karantar da almajiransu a cikin ire-iren waɗannan makarantu lokutan da ba a karatu kenan yanzu ana cin amfanin makarantun firamare ɗin a musulunci yanzu da wannan rikicin ya taso daga sati biyu zuwa jiya a damaturu irin waɗannan makarantun kaɗai ake ƙonawa sai shi wannan memin waya sai ce to makarantar wannan arniyar ga ta makarantar boko ce kuma arniya ce take da ita ba a ƙona ta ba amma sai aka ƙona makarantar firamare ta gwamnati ta tsallake sai ce ka san wani abin mamaki mutane suna ciki ma ana karatun islamiyya aka fito da su aka ƙona to yanzu ka ya kamata a binciki to su waye suke wannan abin kenan domin in dai jihadi ake to ga makarantar arniya ita ya dace a ƙona koko wadda ake koyar da ƙur'ani a ciki to kun ga barnar ta biyo bayan saboda ku musulmi kun fara to don haka yanzu kowane shida mu wasu yi fake karkashi don haka sai a ce to kai musulmi farka yi to waɗannan abubuwan muka hango Allahu akbar wallahi ni ba malamai bane ka ji na ce wallahi tun daga baki har zuci wallahi ba malamai bane amma dan abin da malamai ke karantowa ne sai suka rubuta shine muke dan karantowa shi yasa ran da zan yi lecture kaga na tara littattafai dama da haguna wajen guda 40 saboda ni ba malami bane sai dai in ce malam wanda ya ce wato su malamai su suka faɗi sai na bi na auna mana da waɗannan abubuwa na ce to ina tsoratar da al'umma game da wannan fitina ba daidai ba ce amma a lokacin sai aka ga aibi to amma daga baya fa sai kuma aka dawo ana jin daɗi sai na ce kai co amma fa wannan jin daɗin bai da amfani domin gobara ce ta taso za ta ci gidan mutum ka ce mishi ga gobara nan sai ce a ba kone kirki matan shi suke yi sai da gida ya gama konewa sai ce oh Allah wani Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka da alheri kaga ba na ji magana ta bayan ji gida na ranar lafiya lau me amfanin wannan magana da yake yi to waɗannan karatuttukan da muke jama'a muna kokarin ne matasan nan da ke ɗaukan hadisan nan suna kafirtar da musulmi suna kaza sai ana cewa malamai sun ce kaza to ku saurari maganganun da malamai suke yi kuma abin da ya kai ka ga haka shine magana da na faɗi a dazu karatun dazu cewa duk lokacin da kai karatu ba a hannun malami ba to ko yana yiwa a karatu ba a hannun malami ba i yana iya yiwa shine ka je ka iya turanci malami ne koya maka turanci da ka tashi sai ka ɗauki littafin chemistry sai kana karanta shi da turancin da ka koya to yanzu sai a ce turanci malami ya koya maka amma chemistry fa ba malami ne ya koya maka ba don haka sai ya zama baka iya fassara kalmomin mutane sun je sun yi karatu sun iya larabci